عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة منا sake dawowa cikin darasinmu da muka fara gabatar da shi wancan sati a cikin wannan irin rana ta alkhamis rana mai albarka wanda ake daga ayyukan bayi a cikinta an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka gabatar da sallar asba sallah mafi tsada wanda take wa munafikai nauyi athqalu salati ala almunafiq salatu al-isha'i was subh ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallolin da suka fi wa munafikai nauyi ba su cika tashi ba ita ce sallar asba da isha musamman yanzu ma lokacin da aka fara shiga hunturun nan Allah ya cire mu daga cikin munafikai wanda sallar asba da isha za ta musu nauyin yi yau yana daidai da 29 ga jumada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 20 daidai ga watan novemba miladin annabi isa dan maryam da 2025 wanda muke za mu ci gaba da wannan littafi da muka fara shi a matsayin yau da shi ne darasi na biyu مختصر سيد عبد الرحمن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أمين wanda wancan sati mun yi muƙaddimar littafi da salati da malam yayi wa manzon Allah sannan sai fara faɗan abin da yake kan mukallaf yawa wanda yake albalighul aqil alladhi balagatu da'watu alislam abin da yake kansa na wajibi malam ya fara faɗa mana shi ne dai bayan ya sami imanin ma'ana kalimatu la ilaha illallah ta zauna a zuciyar shi to ba abin da yake kanshi kuma shine sai ya inganta imanin yanzu ingancin imanin ake nema yanzu mai imani ne dan manzon Allah sallama duk wanda ya ce la ilaha illallah a hadisin sa ingantacce to ya zama wato ya shiga da'irar imani ya shiga da'irar imani ba a kashe shi ba a yakan shi to amma yanzu me zai yi ya inganta imanin nasa shine malam abin da ya fara koro mana a littafin nan wanda wancan sati muka tsaya a daidai gun da malai ke cewa wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar yayi dinga umarni da abu mai kyau kuma ya dinga hani da abu mummuna wanda shari'a ba ta so yawa to wannan nan muka tsaya yau zamu ci gaba daidai da malai yake cewa wa yahrumu 'alayhi al kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal kibru wal 'ujubu war riya'u was sum'a wal hasadu wal bughd malai yace wa yahrumu 'alayhi al kadhib kuma yana haramta a kansa alaihi shi almukallaf wannan damirin na ha'un zai kuma kan almukallaf ne duk in ka ji alaihi a littafin nan to har a ƙari sai kuma kan almukallaf ne yace to wa ya'rumu alaihi alkadhib yana haramta a kansa yin ƙarya ƙarya haramun ne akan mukallafi wanda ya balaga kuma mutum mai lafiyayyen hankali sannan wanda ya samu sakon addinin musulunci to haramun ne ya ƙarya wal giba sannan haramun ne yayi rada kamar yadda Hausa suke cewa wal gibatu da rada wan namima da kuma annamimanci duk haramun ne mutum wanda yake mukallaf yayi waɗannan abubuwa wal kibru da kuma girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya'u da yin abu ba don Allah ba ko yin abu hada ai dan wani kuma dan Allah was sum'a da kuma jiyarwa wal hasadu da hasada wal bughdu da keta duk wannan arabun ne a wurin mutum wanda yake mukallaf ya waɗannan abubuwa so waɗannan abubuwa na farko guda uku al kadhib wal ghibatu wan namima su suna cikin afatul lisan suna cikin wato zinubai kurakurai na harshe wanda idan mutum yayi aikata su daga da harshe yake yin su yawa kamar yadda muka kuma hadisi wansan sati manzon Allah sallama yana mana cewa abu mafi hatsari da yake kai mutane wuta mafi yawa shine harshe kaga da harshe ake ƙarya to shi yasa malam tumuri sai yace ya haramta ga mutum wanda yake mukallafi ya zamanto yayi ƙarya ƙarya haramun ce ko ta ya take Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minu bi ayati llah iyaka ce wanda suke kirkiran ƙarya kawai haka ba ai ba ba a gani ba su kirkira su fada sun wanda la yu'minu bi ayati llah wanda ba sa imani da ayoyin Allah amma mai imani da Allah da ayoyin Allah ba zai ƙarya ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi halil mu'min yasriq yace na'am halil mu'min yazni yace na'am amma da aka ce masa halil mu'min yakdhib shin mu'mini zai iya ƙarya annabi ya ce har abada ba zai iya ƙarya ba amma ta iya yiwuwa wani lokaci cikin lokuta wani dalili cikin dalilai mafi wa'ala ya warantin wa mu'mini yayi zina ko yayi sata duk annabi ya ce zai iya wannan wani condition ne wa'uwa amma annabi aka ce masa mu'mini zai iya ƙarya annabi ya ce har abada ba zai iya ƙarya ba so da aka ƙarya aba ce wacce take mai muni tana da mutukar muni kai balma ita ce mafi girma cikin zinubai da mutum zai dinga yin shi a cikin rayuwa ƙarya yawa shi yasa daga du'ayoyi Allah tabaraka ta'ala zaka ji yana maganan waman azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba waman azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yad'a al-islam ƙarya ƙarya sai ka ji Allah ce babu wanda ya fi zalunci irin mutumin da zai kirkiri ƙarya ya dora ta ga Allah ko ya dora ta ga wani babu mutumin da ya fi wannan shi yasa lokacin da aka yi wa nana Aisha buktu aka mata kazafi Allah tabaraka ta'ala ya kira wanda yayi da cewa wato waɗannan mutane masu ƙarya ne ƙarya mai girma ne hadisin Bukhari da Muslim hadisi wanda yake ingantacce manzon Allah sallama ya ce wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an-nar manzon Allah ya ce kashe jinku ina mu kashe ji da yin ƙarya domin ƙarya tana kai mutun zuwa ga fajirci fajirci shine wato kangara gaba daya ka zamanto baka da wani aikin alkhairi ka zama fajiri gaba daya criminal mutum sannan a shi kuma fajirci in yayi yawa kangara taiwa tana kai mutum zuwa ga wuta manzo Allah ya ce wala yazalu ar-rajul wala yazalu al-'abdu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban mutum ba zai gushe ba bawa ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya duk abin da zai yana ƙarya yana faɗa har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa kazzaban mai yawan ƙarya katan makaryaci domin kazzaban ba kadhib bane da cewa ya kadhibun to da dan sauki amma kazzaban sigatu mubalaga ne yawa an kai makura ne kazzaban makaryaci katan makaryaci Allah ya rubuta ka boldly ko a rubuta ka boldly a wajen Allah a cewa ne makaryaci ne katu kaga akwai muni a ciki so da ƙarya ba ta da wato amfani wal giba haka na ya nada shi asalin giba shine manzo Allah sallama ya tambayi sahabbansa cewa ataduruna mal ghiba shin kun san me ake kira da giba sai suka ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzon sa ne suka fi sani annabi ya ce musu zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so yawa ka ambaci dan uwanka da wani sura wani abu wani laifi da ya taba yi wanda baya so ka sani ka ambace shi da shi wannan shine algiba yawa to Allah tabaraka wa ta'ala duya haramta wannan in ka bi nassoshi na Qur'ani gaba daya sannan wan namima sannan kuma me da annamimanci Allah ya haramta shi ma mala yace haramun ne akan mukallafi yayi annamimanci annamimanci shine hada waje kamar yadda muka sani shi kuma shine kashfu ma yukrahu kashfuhu shine yayi abinda ake kyama ake gudun yaye shi shine ma'ana annamimanci shi yasa suke cewa manqulul hadisi min al ahad ila al ghaib daukan magana daga wajen wani zuwa wajen wani shine shine annamima kaje ka dauko maganan wani da ya faɗa ko baya so a sani ko baya so a ji ko kuma wancan din da ba da zaka kai masa shi ma baya so a sani ko baya so a ji kai ka dauko daga wajen kai ma wannan shine annamimanci to Allah tabaaraka ta'ala gaba daya ya zargi waɗannan abubuwa a Qur'ani misali Allah tabaaraka ta'ala yana cewa la tuti' kullu halafin mahin amazin masha'in binamin manna'il khairi mu'tadin athim la ya ce wala tuti kullu halafin mahin karka yadda da kullu halaf mai yawan rantsuwa duk wani daga yana yawan rantsuwa a cikin maganganun shi to karka yadda da shi manzon Allah mahin kuma wulakantacce kaskantacce karka yadda da shi manna'il khairi wala tuti kullu halafin mahin hammazin masha sannan hammazin wanda yake mai zinde shine hammaz mai zinde zamu zo shi ma a cikin yana cikin abin da malam ya kawo haramun akan mukallafi mai zinde masha'in binamin sannan mai yawo da annanimanci yawa ya dauki maganan wannan ya kai ma wancan saboda a bata abin da yake tsakanin mutane na sulhu kowanne iri ne haramun ne ko mutum din yana laifi ba ruwanka kuma koda wancan da zaka kai wajen shi watakila wani abu ne da in ka kai shi wancan zai rasa ko wancan zai samu ka to haramun ne a musulunci shi yasa malam ya kawo shi sannan ya ce wal kibru hakanan girman kai a wajen mutum mukallafi haramun ne al kibr shi girman kai haramun ne menene girman kai annabi ya faɗa shi ma ba wani abu bane yace al-kibr batrul haqqi wa ghamtun nas shi girman kai shine wato kin gaskiya da raina mutane shine ma'azan girman kai babu wani abu da ka faɗa ga gaskiya ce maka wani ga gaskiya ka ki ka dauka ka ki ka karba sannan kuma ka dinga raina mutane ba su isa su faɗa maka ba to hadha huwa haqiqatul kibr to haramun ne shi ma shi kuma gaskiya duk wanda ya faɗa maka ko daga wajen waye kawai ka karɓe ta ba gas ba wanda ya faɗan zaka kalla ba gaskiyan da ya faɗa zaka kalla shedan ma ya faɗi gaskiya an karɓa daga wajen sa manzo Allah ya ce sadaqa wa huwa kadhubun ya faɗi gaskiya a yanzu amma dai makaryaci ne kuma aka karɓa aka yi aiki da ita saboda haka girman kai abu ne wanda yake kuma mai muni yana hana mutum shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين Allah ya ce wanda suke ƙaryata ayoyinmu sannan suke girman kai game da ayoyinmu da gaskiya da ake faɗa musu to ba za su shiga aljanna ba duk wanda yake girman kai game da ayoyin Allah a faɗa masa ya dauka Allah ya ce to ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamru fi samil khiyat in kaga za su shiga aljanna kun ba za a bude musu kofofin sama na rahama ba ma gaba daya in kaga za su shiga aljanna Allah ya ce har sai dai idan raƙumi zai iya shiga ta hujin allura da ake saka zare raƙumi ya shiga ta ciki ya fita in zai zai iya to su ma za shiga aljanna mai girman kai game da ayoyin Allah mai girman kai game da gaskiya kaga ko ba zai yi ba so da ka girman kai abu ne mai hatsari kaga a ce raƙumi ya shiga ta wannan hujin allura ya fita kaga zai yi ne kaga ba zai yi ba to kai wannan wato wani hikima aka maka maimakon a ce ba za ka shiga bane sai aka ce to in dai zai shiga to mai girman kai ma zai shiga so da ka girman kai shi ma abu ne wanda yake aramu na al'ujub da kuma jiji da kai shi kuma al'ujubu shine ka dinga jin kai wani abu ne ka dinga jin kamar kai wani abu ne wata tsiya ce daban dai to shi ma wannan yana tasowa ne daga girman kai shi ma ko kuma girman kai yana zuwa ya haifar da shi duka to wannan shi ma duk haramun ne akan mukallaf wa riya da kuma riya riya kuma shine wato suka ce riya shine ya kaskala biyu akwai riyan da zaka yi kawai kaya abu ne kawai dan mutane su gani su faɗa ko su yaba ko kawai kai gidan mutane kai manufarka to wannan shine suka ce asalin ake kiranta arriya yawa wannan shine real ikhlas riya na aiki kenan aikin ba tsarki gaba daya kawai dan mutane kai amma wanda zai yi aiki shi kuma a lokaci guda yayi yana so Allah ya bashi lada sannan a lokaci guda yana neman yaban mutane to kuma wanda suka ce masa shine arriya shirk riya ta shirka kenan ka hada Allah da wanda ma ma'anar shirka ai shine hada abu guda biyu shine ma'anar shirka baka bauta wa Allah shi kadai ba kana bautar shi kuma kana neman na wani to shine ma'anar shirka amma mutum idan ya zamanto aikin nasa ma shi gaba ɗaya da mutanen yayi kakab to shi gaba ki ɗaya real ikhlas ne babu ikhlasi ne gaba ɗaya aikin nashi amma idan ya zamanto yayi dan Allah a lokaci guda yana son Allah ya bashi lada sannan kuma yana so mutane su yaba masa to wannan kuma shine ake kiran shi arriya'u shirk riyan na shirka kenan tarayya da Allah so shi ma dai haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna gurare da yawa a Qur'ani riya ba a bace wacce take mai kyau ba sannan wasum'a da kuma jiyarwa shi kuma as-sum'a ma'anan jiyarwa shine mutum ne zai yi aiki na kwarai shi daya ba wanda ya sani sai kuma yazo yana fada wa mutane nayi kaza nayi kaza saboda neman yabon su ko kuma saboda neman wani abu a wajen su shine as-sum'a misali ka kashe dare kana tahajjud ka kashe dare kana tilawar qur'ani ka kashe dare kana istighfari ka kashe dare kana tosu abubuwa na alkhairi ba wanda ya sani kuma dan Allah kai amma sai ka zo kana bada labari wannan shi as-sum'a shi ma haramun ne saboda shi abin da yasa zai iya kai ka ya zo aikin kuma ya baci sai kaga ka dawo kana neman yaban mutane ne sannan mala yace wal hasad da kuma hasada hasada ita ma haramun ne a wajen mutum mukallafi a ce wato yayi ta hasada tana da mutukar hatsari yawa shi kuma hasada suka ce asali ma'anarsa shine tamanna zawalin ni'mati anil ghair at-tamanna ko at-tamanni zamalun ni'mati anil ghair shine kai buri ka yi kwaɗayin ka yi fatan gushewar ni'ima daga wajen wani wani ni'ima da Allah ya wani a rayuwa ni'ima ta lafiya ni'ima ta kuri ni'ima ta ilimi ni'ima ta ƴaƴa ni'ima ta arziki ni'ima ta zaman lafiya ni'ima ta kaza sai ka dinga fatan Allah ya tafiyar masa a ce wannan ni'iman wato ta tafi a ce ya rasa ta shi ma shiga cikin musiba cikin bala'i cikin fitina to wannan shine alhasan to ita ma ta kaskashi biyu akwai irin wannan hasan da, da mutum zai yi akwai wanda zai hasadan kawai shi wannan ni'iman gaba ɗaya a rasa ta duk a faɗin duniya ko a gidansu ko a garinsu ko duk a rasa ta kai kowa ya rasa to wannan shine mafi muni akwai kuma wanda zai yi burin a'a wancan da yake da shi ya rasa amma wannan kuma shi ya dawo kanshi ni'imar ta dawo kanshi amma wancan da yake da shi ya rasa to wannan suka ce da dan sauki sauki da irin wannan hasadar amma dukkan su haramun ne an yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli faqad atana ala baraka al-kitaba wal hikma wa atanahum mulkan azima mutane suna yin hasada wa mutane saboda abin da Allah ya ba su na falala ne da ni'ima ai bai kamata ba sannan shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala saboda ya nuna maka tsantsan sharrin hasada ya nemi cewa ka nemi tsari da hasada ko bai yin hasadan ma wa min sharri hasidin idha hasad wa min sharri hasidin idha hasad ka nemi tsarin mai hasada idan yi hasada hasada ba ta da wato daɗi in aka maka hasada sai ga abubuwan suna lalacewa shi yasa manzo Allah ce kullu dhu ni'matin mahsudun dukkan wanda Allah ya masa wata ni'ima to abin hasada ne in duk ni'imar da Allah ya maka lura in dai ni'ima ce to za ga ana maka hasada kan to sai ka dinga neman tsarin Allah a cikin ta sannan hatsarin hasada mai yin hasada in bai kokari ya bari ba shine aikinsa gaba ɗaya da yake yi gaba ɗaya shiriri ta ne ba lada ba komai a wajen Allah saboda annabi ya ce iyyakum alhasad ka ku da hasada fa innal hasada domin lalle hasada ya'kulu alhasanat yana cinye kyawun ayyukan mutum ne sai ya nemi aikin ka mai kyau da kai sai cinye shi sai lalata shi kama ta'kulu an-narul hatab kamar yadda wuta take cinye kirare haka hasada take cinye aikin mutum kyakkyawa saboda ka bata da tana da mutukar hatsari sannan wal bughdu da ƙeta ƙeta ma haramun ne shi kuma ƙeta ba wani abu bane shi ne gabaki ɗaya kai ba ka ma ƙaunar ka ga ɗan uwanka da wani abu gaba ɗaya shi ne ƙeta duk wata ni'ima da ka ga yana da shi to ba ka so yawwa shi ne wato ƙeta gilli riƙe mutum a zuciya ƙeta kawai ka ta masa ƙeta ba gaira ba dalili ba ka san ka ga wani ci gaba ba ka san ka ga wani alheri ba kawai shi ne ƙeta shi ne gilli ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin a cikin suratu al-hijr Allah ya ce za mu cire abin da yake cikin zukatansu na keta ran kiyama mu'minai ya tabbata za su tafi aljanna da wannan gillin irin wannan keta ketan za su tafi har kiyama da shi har za a shiga aljanna sai dan za a shiga aljanna ne sai Allah ya kubusge a cikin zukatan mutane haka Allah ya fara wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin za mu cire duk wani keta gilli da yake cikin zukatansu a ranar da za su shiga aljanna ikhwanan sai zama yan uwan juna kawai yawa sai shiga aljanna ala sururin suna kan gadaje mutaqabilin sai jujjuyawa kawai babu wani gilli ba wanda yake ganin kyashi kyashin wani ba wanda yake ganin wani ganin ganin wani ba, ba ruwan wani saboda haka irin wayannan ayoyin guda biyu suka zo daya a cikin suratul a'raf ko wa naza'na ma fi sudurin min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah irin wannan ayoyin su biyu suka zo Allah ya tabbatar cewa ba za a shiga aljanna da kita ba da gilli ba sai Allah ya fuffuske shi sai Allah ya amfani da kalmar naza'a an an ce abu intiza ko kuma inza shine fusge abu fusge shi saboda haka shi waɗannan gabaki daya wato su kuma tun daga al-kibr wal ujub wal riya was sum'a wal hasad wal bughd wato suna cikin amradul qalb amradul qalb suna cikin wato cututtuka na zuciya suna cikin cututtukan zuciya eh duk a zuciya suke su waɗannan shi yasa idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimake kai kokari ka gyara zuciyarka to shikenan shi yasa annabi yace inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta kuma baci duk jiki ya baci komai kyan jiki sa wani malami yake cewa wai ya khadim al jismi kam tushqa bi khidmatihi fa anta bir ruhi la bil jismi insan ya kai wanda ka damu da gyara fatar jikinka kullun kai sa mai wancan saka wannan ta fatar jikinka tayi tayi dadi a ci wannan ai cha fa anta bir ruh kai fa da ruhinka da ranka ka zama mutum ɗan adam ba wai da jiki ba in jikin in part in zuciyar ta gyaru shine kai ɗan adam din yawa in ta gyaru kai ɗan adam ne cikakken ɗan adam amma an taɓa shi dukkan jikinka kai ba komai bane so da haka waɗannan dai suna cikin cututtuka na zuciya a yi ƙoƙari a gyara su kuma abin da yake gyara cututtukan zuciya kamar yadda wani malami taɓa kawowa ya ce dawa'ul qalbi khamsatu ashiya wato magungunan zukata abu guda biyar ne ke magance cututtukan zuciya in kana to ka magance cututtuka na zuciya abu biyar ne ya na farko yace qira'atul qur'ani bi tadabbur karanta qur'ani da tadabburi ka san me kake karantawa ya dinga fada maka ma'anan to zaka iya magance ciwon zuciyarka dan qur'ani yana maka fada kai tsaye ka gyara zuciyarka hudan wa shifa'un lima fi sudur sannan yace qiyamul layl qiyamul layl yana gyara zuciyar mutum wanda yake so zuciyarsa gyara dinga qiyamul layl sannan zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki yana gyara zuciyar mutum yawa sannan wato sauraron abin da ya kamata a ce kana jin sa mai kyau ba sauraron shirme ba shi ma yana gyara zuciyan mutane so wadannan abubuwa dai duka suna gyara zuciyan mutane in ka lizince su za su gyara maka zuciyarka to duk su haramun ne yace wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayr da ganin fifiko a bisa wani ka dinga ganin kafu wani shi ma haramun ne ka dinga ganin kafu wani kafuwa ne al-fadli 'ala al-ghayr a nafuwa na falala na fishi kaza shi ma haramun ne walhamzu da ya fice haka bahaushe yake fasara shi da ya fice wallamzu da kifce an gane ko yawa walhamzu da ya fice wallamzu da kifce su waɗannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wailul likulli humazatin lumaza azaba bone ya tabbata ga masu yafice masu kibci shi ma asalinsa wulakanta mutum ne mutum ya zo ko kuma yana zo da sai ka dan yafici wani ka gwada shi kaga kaskantar da shi ka wulakanta shi kai ko kuma ka dan yi wani haka ka dan masa zindi haka kaga a ganshi ko wani mummunan kaya a ko wani dress ko wani kaza shi ma dai ko kuma wani laifi da kana so a dan tuna to shi ma haramun shine al-lamzu wal hamzu al-hamzu wal lamzu to su ma gaba ɗaya haramun ne ga musulmi annabi Muhammad sallama ya yi hadisi yana cewa da masu zinɗe da masu yakuce da masu yawo da annabimanci idan ba su bari ba ran kiyama Allah zai tada fuskokinsu ala wujuhil kilab fuskokinsu irin na, na, karnuka za a tashe su mutane amma fuskokin irin na karnuka saboda abin da suke asali yana kama da me irin irin dabi'a ta kare yawwa wal abath da kuma wasa wasa haramun ne ga mutum wanda yake mukallafi sauwa shi kuma al'abath ba wani abu ne shine al-la'ib wallahu shine wasa da wargi al-la'ib wasan yara yanzu yanzu na suna wasan kasa ayi tu ayi ayi aure ayi goyi yara ayi kaza an jima kuma sun yi bacci dukayen wasan nasu kusa da su shine al-la'ib allahu kuma wargi na manya wannan ya dan cakali wannan wannan ya dan tsokali wancan ya dan zolayi wancan to wannan shine allahu to duk su a musulunci a ka'ida haramun ne suka ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammanin mun halice ku dan wasa ne ba za ku dawo wajen mu ba ba dan wasa Allah yake ba bal an yi ka ne ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halice mutun da aljani ba sai dan saboda bauta amma kadai suka ce wasan da ya halatta shine wasa guda uku suka ce mula'abatul rajul imra'atihi wato wasa da mutun da zai da matarsa shi ya halatta a musulunci sannan sai kuma wato wasa da mutun da zai yi da dokinsa yayi ta wasa da doki yana koyan hawan doki gudu tsere-tsere na doki shi ma halatta musulunci sannan suka ce sai wasan abin harbi da mutum zai yi kibiya mashi kaje koya harbi shi ma wannan wasan ya halatta amma ba su ba duka wasa bai halatta ba saboda bata lokaci ne akwai tadhi'il awqat a cikin sa sannan wasukhriya da cin fuska as-sukhriya to cin fuska shi ma haramun ne ka ci fuskan mutum cin fuska shine ko ka fi karfin mutum ko ka fi shi wani abu sai ka dinga faɗa masa wani sunan da bai kamata ba ko ka dinga faɗa masa wani laifin da baya so a tuna masa shine cin fuska ka faɗa masa dai abin da ba shi ne as-sukhriya Allah tabaaraka wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskharu qaumin min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabuzu bil alqab Allah ya hana cin fuska ne gaba daya sannan wal zina haka zina shi ma haramun ne akan mukallafi zina haramun ne Allah tabaaraka wataala ya ce wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusaci zina domin zina fahisha alfasha ce mummunar aba ce wasa asabila kuma hanya ce mafi muni na biyan bukata ko na samun abin da kake nema so wan nadhuru ila al ajnabiyya sannan da kallo zuwa ga manisanciyar mace yawa al ajnabiyya manisanciyar ma'ana macen da zaka iya aurenta ba kai ba muharramar ka bace ba babar ka ba ba kanuwar ka ba ba yayar ka ba ba goggon ka ba ba babar ka ba ba kakar ka ba ba yar ka ba ka dinga kallanta annazur ka zira mata idanu shi ma haramun ne a musulunci saboda qaidan wa qul mu'minu yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujum a dinga rin tsaganne yawa haramun ne watalazzazu watalazzuzu bi kalami a da jin dadin magana da ita ajnabiya ta dinga maka magana kana jin dadi kana abin nan to shi ma wannan wato bi halatta ba haramun ne ga mutum mukallafi wannan mace duk yanda ka kai da alakan ka da ita idan dai ba muharramar ka bane ajnabi in neman ta kake yi ka bi ta hanyar da ya dace wa tulbuyuta min abwabiha ka bi ta hanyar da ya dace ta yadda ya kamata na dattako ka nabe ta in yayi in bai ba shikenan amma ba daidai bane ka dinga zance da ita ka dinga kare mata kallo ka dinga ba daidai bane irin wannan kuma wannan ma shi ke jawo da yawa yawan fitintunu a cikin rayuwa domin zuciya daga nan take samun wani abu ta darshi shikenan kawai sai ga an ji alaka tarfasha sannan mala yace wa aklu amwalin nasi bi ghairi tibi nafsi da cin dukiyar mutane ba da dadin ransu ba ba da daɗin rai ba shi ma haramun ne akan mukallafi ka ci dukiyar mutane ba da daɗin rai ba haramun ne yawa ko ta wani hanya akilu amwalin nasi bi ghairi tib ba da daɗin rai ba ko ta wani hanya haramun ne ba da misali malai yace misali malamai suna cewa kamar kwaci alghasb ka kwace mutum kudin sa ko dukiyar sa ka masa kwaci ko kuma ka sace masa ko kuma ka masa hila wani wayo wani dabara yawa ko kuma dai ka ka ha'ince shi ka masa wata yaudara ka ci kudin sa to wannan shi ma haramun ne a musulunci sannan wal aklu bi shafa'a da ci da ceto ci da ceto haramun ne shi ma a musulunci yawa haramun ne suka ce ci da ceto shine an zalunci wani ne misali kana so ka kwato masa wani abu da aka zalunce shi kana da dama amma sai ka ce ba zai aka yi ba sai ya baka kaza ko kuma sai ya baka wani dukiyar shi to a musulunci shi ma haramu ne saboda ikon da kake da shi saboda babu dalilin baka wancan saboda ka'idar aya man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayi'atan yakul lahu kiflun minha duk wanda ya bada wani ceto da yake mai kyau ya ceci wani ceto mai kyau kai wa wani anyan wani abu wanda yake mai kyau to kana da ladan wannan abin da ya samu din har duniya ta nade duk abin da ya dishi haka wanda yayi kuma ceto wanda yake mummuna mutum da bai kamata ka masa abba ka masa to kai ma kana da ladan aya kana da zulubin wannan har duniya ta nade saboda haka dai aklu bi shafa'a shi ma haramun ne a kiyashi ƴan uwa sosai a ko ina an kake kana da daman kai wa wani alheri ka masa kawai kai tsaye kana da daman ka kwato wani haƙƙin sa ka kwato masa kai tsaye ba sai an baka wani abu ba sannan yace au biddin ko kuma ci da addini shi ma haramun ne shine wal aklu bi shafa'a shek ce wal aklu biddin da ci da addini shin ci da addini malamai suka ce shine mutum da kawai sai ya zo ya muku shigan masha Allah addini a fili kawai ku ganshi masha Allah ne addini kaza ashe yaudara ce so yake kawai sai ya yaudare ku ya nada abin da zai nada kawai sai tafi ko kuma ya je ya canza ana irin wannan sai ga mutum ya ce muku shi ya musulunta ne kaza ashe ƙarya ne sai ga mutum ya muku wato ya bayyana muku a siffa ta mutumin kike ashe mutumin banza ne to shine aklu biddin ci da addini shi ma haramun ne yace wa ta'khiru salati an awqatiha hakanan yana haramta akan mukallafi jinkirta sallah a barin lokacinta lokacin sallah lokacin zaka tashi kai idan ka barta ta fita da gangan mukhtarin ta ya fita darurin ta ya fita da gangan to malamai da yawa ma suka ce karkai sallar kawai irin su bimbas irin su uthaymin duk haka suka bada fatawa suka ce mutumin da da gangan ya bar sallah ta fita bashi da wani uzuri bashi da komai kawai da gangan to kar yayi ta ko yayi ma ba za a karbe ta ba suka ce aka ce musu to ya zai suka ce zai ta istighfari dan ba ta da amfani domin Allah tabaraka ta'ala ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya sanya mata lokaci kai kuma yanzu a rashin kunyanka da rashin sanin girman Allahnka sai ka ce lokacin da Allah ya bata ba shi zaka yi ba sai lokacin da ga dama to Allah baya bukata inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban tun daga lokacin da Allah ya zaba kai kuma ka canza to Allah baya bukata shikenan ka je ka rike kayanka haka suka bada fata wasu malaman ne ko suka ce a'a yayi ta istighfari saboda haka dai jinkirta sallah a bar lokacinta wato abu ne mai mutukar hatsari manzon Allah sallama da aka tambaye shi ayul a'mali ahabbu ila Allah annabi da aka tambaye shi wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta ka tabbatar kana yin sallah akan lokacinta ka daina barin sallah tana wucewa akan lokacinta zaka tsinci kanka cikin mutanen da sallah bata musu fa'ida bata musu amfani amma ka dinga yin ta akan lokaci ka dinga cika rukunanta ka dinga cika sharuɗanta to insha Allah tabaraka wa ta'ala wato zaka dace shi yasa kar ku manta hatta matafiyi fa saboda kar ya bar sallah lokacin ta ya wuce aka bashi daman al-qasr wal jam kan lokacin ya wuce ne an yadda kai kasur kai jamu amma bai kamata kai ta tafiya kawai sai lokacin ka zo ka hada sallan kwana biyu wannan wannan baka da uzuri a wajen Allah baka da uzuri yawa mala yace wala hilu lahu suhbatu fasiqin baya halatta ga shi mukallafi ya abokanci fasiki ya abokanta da fasiki fasikin mutum ba abokanta da shi yawa wal kafiruna humul fasiquna kafirai sune fasikai to ba abokanta da fasikin mutum shi fasiki shine mutumin da yake ya riga yayi dumu dumu a cikin sabo kuma musamman al-kaba'ira kaba'ira manyan zunuban nan yayi dumu-dumu a cikin su caca giya zina ƙarya duk yayi dumu-dumu a cikin su a ce kuma shine abokinka to bai halatta mala yace wala illu ba halatta ga mukallafi suhbatu fasiqin abokanta da fasikin mutum bai ka bai halatta ba domin manzo Allah sallama ya ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kuma almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa ne falyanzu ahadukum man yukhalil ɗayan ku ya duba da wa zai abokanta kuma anil mar'i la tas'al fa busir an qarini fa bi kulli qarinin bil muqaran yaqtadi karka tambayi halin mutum kai ka duba suwaye abokan shi ka duba abokin shi yawa domin kowanne aboki yana kwaikwayon abokin sa yawa kowanne aboki yana kwaikwayon abokin sa kuma kana abokanta da mutanen banza to da ka zama domin alhalu yasruqul hal hali yana satan hali kuma wanda aka fi juya halin sa yanzu yanzu shine a juya halin mutumin kirke zama na banza yafi sauki a bakin mutumin kirke juya na banza yana da wahala kafin ka juya mutumin banza ya zama irinka abu ne sai ka ɗauki lokaci amma shi sauƙi sai juya ka so da ka ba a so wala majalasatuhu haka nan zama da fasikin ma bai halatta ba haramun ne ga mukallafi zama da shi ka zauna da shi kawai to zai ah to ai zai shafe ka wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar yawa wala tarkanu karku yadda ku karkata zuwa ga wanda suke zalunci azzalimai fatamassakum an-nar kuma sai wuta ta shafe ku zama da shi sai je fa aikin faskancin sai shafe ka sai dan dan ko daga shaye-shaye da suke magana zaka juna ce maka wallahi kawai da yana zaune da su wani ne sai suka ce masa dan shawanan bas din da dan ya rage dan taban nan kaza yace daga nan kamar wani da yake ba mu labarin yadda ya fara shan taba a rayuwarsa abokin mu ne yayi nisa yanzu har faduwa na ya zama har dan farfadiya yace wallahi wasu ne daga dan dan na shikenan tun kana zama da mutanen banza ko fasiki kafin ka sani ya dirme ka a ciki yawa sannan zama da shi haramun ne bi ghairi daruratin ba tattale da wata lalura ba in babu larura zama da fasiki haramun ne sai dai inda wata larura shine malamai suka ce misali larura halin tafiya a mota ɗaya hada ku ba yadda ka iya a a jirgi ɗaya hada ku ba yadda ka iya a a wani mu'amala ya hada ku to a office ne ka zana fuska a office ma akwai fasikai to ba yadda ka iya sai ka yi ba abin da zaka yi ka gama ka tashi ka ya kuma ka wala yadrubu rida al makhluqina bi sukhut al khaliq wala yadrubu sannan shi mukallafi ba zai nemi rida al makhluqin wato yardar da abin halitta ababen halitta ma'ana bayi ba zai nemi ya dinga yardar da bayi ba bi sukutul khaliq da sabawa mahalici da fushi cikin fushin mahalici wato ka dinga yardar da bayin Allah ka dinga so su yarda da kai kuma kana kana yi dan abin a cikin fushin Allah tabaaraka ta'ala a mahalici to wannan shi ma haramun wannan shi ma haramun tab Allah tabaaraka ta'ala yana fada yahlifuna lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu haqqan yurduhu in kanu mu'mini za su dinga rantse muku munafikan nan in ku je yaki ku dawo sai su dinga rantse muku su ce ai wallahi dan muna tare da ku gaza dan wai su gamsar da ku su yardar da ku Allah ya ce wallahu wa rasuluhu haqqan yurduhu in kanu Allah da manzansa su suka fi cancanta ko shi ya fi cancanta su yardar da shi inda gaske su mu'mine ne ka yardar da Allah ba wai dan mutum ba yawa shi yasa annabi ya ce duk wanda ya nemi yardan ababan halitta bayi cikin fushin Allah to Allah zai kunyata shi kuma bayin ma da su ganshi abun kunya Allah zai tona mar asiri saboda duk abin da yake shi neman yardan bayi yake ba neman yardan Allah ba sannan annabi yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga wato abin halitta bayi cikin saban Allah in dai zaka yi biyayya wa wani bawa amma a cikin saban Allah to ba za ka masa wannan biyayya ba haramun ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ko qala subhanahu Allah mai tsarki ya fada wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu kaga ayar sun kawo ta cikin suratul tauba wallahu Allah wa rasuluhu da manzon sa haqqu su suka fi cancanta ko shi ya fi cancanta shi Allah an yurduhu su gamsar da shi su yardar da shi ko shi manzon Allah in karun mu'minina in sun kasance mu'minai ba wai ƴan uwan su mutane ba wa qala alaihi salam manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya fada ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga bayi cikin saban mahalicci babu da'a ga bayi cikin saban mahalicci duk abin da zaka yi wa bawa inda sai ka saba wa Allah karka yi shi ka ji tsoron karka yi shi wallahi ko me abin kuma ko me zaka rasa wala yahilu lahu baya halatta akan shi mukallafi lahu nan kaga ya koma kan sadin zamirin nasari an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki kaga fi'lan yazo da nakira kuma wannan nakiratu ta ta'um ita nakira ta zo tana gama komai ne tana ilistighraqil jinsi ne tana riskan komai to wala yahilu lahu bai halatta gare shi ba an yaf'ala ya aikata fi'ilan kowane irin aiki suka ce aikin ibada aikin mu'amala mu'amalat tsakanin mutane kasuwanci auratayya haya komai sallah azumi zakka to bai halatta ga mukallafi ya aikata ba hatta ya'lama hukum Allah fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki yanzu zaka fara kasuwanci to ka san me hukuncin Allah a cikin wannan kasuwancin naka da kai yanzu zaka yi aure ka san hukuncin Allah akan aure da zaka yi yanzu za ka fara fataucin kaza kaza ka san hukuncin Allah yanzu za ka zama dillali ka san hukuncin Allah kan dillanci yanzu za ka fara bada haya ka san hukuncin Allah za ka fara sallah za ka duk bai halatta ka fara ba sai ka san hukuncin Allah kan abin da za ka fara shi wannan shi ne sau da kenan ashe kaga dolan ka tashi ka nemi ilimin duk abin da ya zama wajibi a kanka wai suka ce afdalul ilmi ilmul hal mafificin ilimi shine ilimin sanin halin da kake ciki a yanzu wani hali nake ciki a yanzu in san ilimin to shine abin da yafi fifiko a wajena yanzu ina da aure ne to abin da yafi in san ilimin aure a kaina saboda in sauke wannan nauyi yace wa yasalul ulama sannan shi wanda bai sanin ba ya tambayi maluma wa yaqtadi bil mutabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wato in mutum bai sani ban ya tashi sai ya tambayi maluma ba a tambayan jahili yawa saboda Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu sani in ba ku sani ba ku so da haka dai shi alwajibu ko innama fardul jahil as-su'al abinda aka wajabta ma jahili shine tambaya shi wajibin jahili da yayi tambaya wajibin sa ne saboda baka yi ta kai addini baka sani ba kuma baka tambaya ba zai yi ba saboda haka wajibin sa ne ya tambayi malama in zai tambaya sannan in zai yi koyi da malamin yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anje Abdurrahman al-Akhdari kar kai koyi da masu bin bid'a kar kai koyi da makaryata kar kai koyi da yan bol kai koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye wannan malai yace alladhina yadulluna ala ta'atillah wannan malaman da suke za ka yi koyi da su masu bin sunna su ne suke nuni bisa yi wa Allah da'a suna nunin cewa ayi wa Allah da'a kadai ka gani ba wai kansu ba ba wai a zo a girmama su ba ba a zo a kamba masu na ƙarya ba a abin da suke shine kawai suna nuni ayi wa Allah da'a kawai shikenan man yuti'i Allah wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada da'a wa Allah qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul qul ati'u Allah war rasul yawa kawai shikenan kawai da'a wa Allah da'a a manzon Allah amma ba wai kansu ba ba girma kansu kan kansu ba to waɗannan malaman su zaka yi koyi da su kuma su zaka tambaya kar ka je kana tambayan wani dan bid'a ba a tambayan dan bid'a ba a karatu a wajen sa ma wallahi ba in ba malamai da yawa sun hana sun hana ce in ka gani ma ka gudu masa saboda dan bid'a zai je zuba maka shubha sannan wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan sannan waɗannan malaman suna gargadin mutane daga bin shaydan suna gargadi suna hana mutane bin shaydan to su za ka yi koyi da su kuma su za ka tambaya sannan sai malam ya ce wala yarda li nafsihi ba zai yardar wa kansa ba shi har yanzu mukallafi ma yadiyahu al mufrisuna irin abin da fallasassu suka yarda da shi haka suke fasara fallasassu amma asalin fallashashen mutum annabi ya tambayi sahabbai a cikin hadithin muslim ce ya tadurna mal muflis kun san waye fallashashen mutum sai suka ce al muflisu fina man la dur'ama wala mata'in dahu shine wanda ba shi da kuɗi kuma ba shi da wani kaddara talaka kenan sai annabi ya ce al-muflisu fi ummati fallashe shi a cikin al'ummata shine wanda ya ce mal qiyamati zai zo ran kiyama bi salatin da sallah wa siyamin da azumi wa zakatin da zakka komai ya kafi yayi da kyau walakin sai dai shatama hadha ya zagi wancan wa qatala hadha ya kashe wancan wa safaka dama hadha ya zubda jinin wancan wa akala mal hadha ya ci dukiyar wancan haka zai zo ran kiyama ga sallar ta karbu ga azumi ya karbu ga to zai zo sai sai manzo Allah ya ce sai a dinga ɗebowa daga ladan shin nan da aka karba sai a dinga ba su a dinga ɗebowa a dinga ba su a dinga ɗebowa ana ba su ana ba su manzo Allah ce wa idza nafidat hasanatuhu idan ayyukan sa na kyau din suka kare qabla an yaqdi ma alayhi kafin ya biya abin da yake kansa na bashin mutane da ci a duniya to manzo Allah sai ya ce sai a ɗebo daga zinuban su fadriha alayhi sai a dinga watsa masa shi kuma kansa zinuban su da dinga lafta masa karshe sai ya dawo bai da wani aiki da ya rige masa fadriha fin nar sai a je a jefa shi a cikin wuta wannan shine muflis ba wai talaka ba wanda zai je wa Allah ga ibada ya karɓa biya amma ya yi zalunci ya ci wancan ya haƙi wancan saboda haka ake so ka warware da mutane kafin ka bar duniya so abin da ke kira al-muflis kamar abin da aka ce ne bankrupt mutumin da ya ci bashin banki suka zo yanzu za su yi waso san dukiyarsa za su sayar da gidansa za su sun yi gwanjan gida ko mota ko kaza shine asalin muflis shine bankrupt saboda haka shi ma mutum musulmi mukallafi ba zai yarda da wannan ba haramun ne in ji malam an gane su bankrupt ko kuma su muflis din su waye mala yace alladhina da'at a'maruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala sunan da suka tozartar da rayuwarsu ba cikin wa Allah biyayya ba sun tozartar da rayuwarsu wajen saba wa Allah sune muflisu rayuwarsu gaba ɗaya ta kare wajen saban Allah faya hasarat faya hasratuhum faya hasratuhum to ya asarar su da suka yi wa ya tula bukaihim ya tsahon kukan su yawmal qiyamati ran kiyama za su yi tsahon kuka za su ta kuka saboda abin da suka gani hasara gashi cicici amma sun yi asara gaba da yakin da suka bai amfanar da su ba qadimna ila ma amil min amalin fajalnahu haba'an mansura sai azbar a watsar da yakin da suka yi zamba ya bukura kawai ya watsi ba shi da amfani so da haka za su ta kuka ran kiyama tsawon kuka yawa su ta faman koke koke su ta faman kaza Allah tabaraka taala ba zai saurare su ba saboda wancan rayuwa da suka yi ta al-muflis sai malam yace nas'alullaha subhanahu muna roƙon Allah mai tsarki an yi wafiqna da ya datar da mu littiba'i sunnati nabiyina ya datar da mu bin sunnan manzanmu tafarkin manzanmu wa shafi'ina kuma mai cetonmu wa sayyidina kuma shugabanmu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine annabi Muhammad tsira da amince Allah ya tabbata gare shi malam yayi roko Allah ya samu bi tafarkin annabi mai cetonmu kuma shugabanmu to anan ne iya wannan wato wajen ya kare iya abin da malam yayi na gyara wato imanin mukallafi inganta shi dama kana da imanin inganta shi da kai kamar dai kana da abu ne ka dinga wato maintaining dinsa dama maintenance ne kawai yanzu misali kana da mota ne kana da gida ne kana da kaza ka dinga maintain kar ya lalace yanzu kana da imani ba wanda ya ce baka da imani to amma ka dinga gyara imanin ka dinga inganta shi saboda imani ya kyau wannan shine sannan muka dubi wannan gaba ɗaya ƴan uwa abu guda biyu yake da alaka yana da alaka ne da haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah to mu dage mu gyara da mutum zai iya gyara haƙƙin da yake tsakaninsa da Allah ya gyara haƙƙin da yake tsakaninsa da bayin Allah ya zauna lafiya an zauna lafiya ba shi da wata matsala to kuma wannan shine rayuwar ma gaba daya idan dai zaka gyara hukukun haƙƙi tsakaninka da Allah da hukukun nas to ka zauna lafiya Allah tabaaraka ta'ala ya datar da mu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara mu iya gyara haƙoƙi tsakaninmu da Allah da bayin Allah ƴan uwanmu Allah tabaraka ta'ala ya sa waɗannan abubuwa da malam Abdulrahman al-Akhdari ya lissafo su mu iya nisantan su Allah tabaraka ta'ala kuma ya sa mu aiki da duk abin da muke ji a muke karantarwa kuma Allah tabaraka ta'ala ya rufa mana asiri Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa al-afafa wal ghina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma ansurna wa la tansur 'alaina wa 'inna wa la tu'in 'alaina Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak Allahumma qina 'adabaka ma tab'ath ibadak اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعن علينا وزدنا ولا تنقصنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو عنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله